ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na goma ga watan Jumada al-Akhira hijiral ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 1 ga watan 12 shekara 2025 miladiya ci gaba da darussanmu a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare da ke unguwar Makarahu ta cikin garin Azare jihar Bauchi Najeriya. Sannan muna karatu cikin littafi mai suna Al-Wasaya Annabawiyya na babban malami a Sheikh Salih bin Taha Abdul Wahid Allah ta'ala ya jikan shi da rahama. Zama da ya gabata ko da suka gabata ma malam ya wato ambata mana wasiyar annabi sallallahu ga musulmai da su guji ficinar duniya sannan kuma malaya mana bayanin cewa me yasa mutane suke fitinuwa da duniya shine kuɗi mutum sai yayi kuɗi ta kowace hanya to mafita daga tsira daga fitinan duniya da kuma fitinan kuɗi shine haƙuri da talauci wacce ita ce gabar da muka yi magana wancan sace shine wasiyar Annabi sallallahu ga musulmai da idan Allah ya jarabe mutum da talauci wato ko wasiyar Annabi sallallahu ga talaka idan Allah ya jarabe shi da talauci yayi hakuri kada ya bi hanyoyi da Allah bai yarda da su ba manzo Allah sallallahu bai yarda da su ba wajen neman arziki karkashin wannan malai mana magana akan cewa dan adam dama a cikin rayuwa cikin jarabawa yake gaba ɗayansa sa daga cikin abin da za a iya jaraba ka shine a jaraba ka ko da kuɗi ko da talauci shi mai kuɗi an jaraba shine da kuɗi Allah ya ga zai gode kuma kaɗan ne suke godiya Allah ya ce wa qalilun min ibadiy shakur cikin bayina me kaɗan ne suke mi gode min idan na ba su dukiya shi ma kuma bangare guda iya jaraba ka da talauci a ga shi kuma za ka yi haƙuri kuɗi wancan an jarabe shi a ga zai gode wa Allah zai sanya kuɗin ta hanyoyin da suka dace shi kuma talaka an jarabe shi a ga zai yi kalmomin sabo da kalmomi na fusata ko kuma zai yi haƙuri kenan kowa cikin jarabawa yake da talaka da kuma mi wanda yake mai kuɗi ƙarƙashi wani malam ya ce ya mana magana akan cewar me yasa nafsu suna yawa siya wa talaka da ya haƙuri da talauci shine na farko in bai haƙuri da talauci ba to zai je karɓi kuɗin ruwa bashin banki nawa ne kuma yanzu suka kasa haƙuri da talauci suka je suka karɓi bashin me bashin banki yawa ya ƙara musu tsiya ba arziki ba dan bashin banki ba ya ƙara arziki sai dai ya ƙara tsiya abu na gaba shine wani talaka in bai haƙuri da talauci ba zai algush a kasuwanci kuma zai tauye mudu kuma zai tauye ma'auni wanda wannan haramun ne gaba ta gaba shine talaka idan bai haƙuri da talauci ba zai kasuwancin kayan maye da suka ce abin da ya fi kawowa kuɗi da wuri kenan ko sai da kayan maye za ka je ka siyo abu ɗan kaɗan kuma ka sai da shi tsada ka samu kuɗi da yawa amma kuɗi yana da albarka ba albarka ka kalli diddilan kayan ƙwaya kuma ka kalle shi ya za ka gan shi sai ka ga bai fi ƙarfin abu da yawa ba gaba ta gaba mun yi magana akan cewar wato da annabi ya ce talaka ya haƙuri da talauci baya nuna kuma annabi ya koya ma kasala da zaman banza a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai hakuri da talauci amma kuma ya kwadaitar da kai ka tashi ka nema an gane kuwa ya kwadaitar da kai ka tashi ka nema annabi sallallahu ya nuna mana da kai roko gwara ka je jeji ka saro ice ka zo ka kasa ka siyar sannan daga cikin hadisan da zan iya tunowa wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu ya ce a taimake shi annabi da ya kalle shi sai ya ga da ƙarfi a jikinsa sai ya ce mi ya mallaka sai ya faɗi abin da ya mallaka a gidan shi abu ne da bai da daraja sosai annabi ya ce ya ɗauko shi da ya kawo sai annabi ya ce wa zai sai wannan cikin sahabbai aka samu har wanda ya ce zai saye shi ko dai dirhami biyu ko abin da ya kama da haka annabi ya ce kawo sai ya ce to je ka siyo gatari an gane da ya siyo gatari annabi ya bashi ya ce to kan na ƙara kallon ka sai bayan kwanaki wasu kwanaki mutumin nan da ya dawo sai gashi ya dawo da dirhami kusan goma tattare da shi to annabi sai sanin kun ga sai kwadaitar da shi cewar da ka roƙa gwalami ka tashi ka nemi naka kun san arewa me yasa bamu ci gaba ba arewacin Najeriya sai ka kofar gidan mutum an cika shi fal wai sanata ne ko reps ko kansila ko chairman me muke jira roƙonsa muke arewa ba za ta taba ci gaba a haka ba ɗan arewa ba za su ci gaba ba ɗan arewa za su ci gaba lokacin da in sanata ya zo gidansa irin yadda gidan kowa yake haka za ka ga gidansa ba kowa idan kun zaɓe shi kar ya ba ku ko ƙwandala ya muku aikin da gwamnati ta ɗora mishi aikin da Allah ya ɗora mishi na nauyi amma dan yunwa kun da ya ba ku dubu biyar dubu goma malami an ba shi mota ya kwale ya ce wannan mai kuɗin baya shi Allah ya ba shi Najeriya a golf da aka bashi mota golf ya kwale alhali ya saci biliyoyin kuɗi amma baka kuɗin da bai kai miliyan goma ba amma ka kwale ka ce shine na Allah ku kuma matasa kuma a kuɗi kaɗan shikenan kun sari juna kun kashe juna kun yi ta'addanci ma juna saboda kuɗi ɗan kaɗan da ya ba kuɗin da gaba ɗaya la yusmin wa la yughni min ju' ko shadda ba zai ɗinka maka yadi biyar da sai maka takalminta da hularta ba. ‘Yan arewa ba za su ci gaba ba sai sun watsar da wannan batsala ɗin zaman banza da alkasar a gansa a ƙofar gidajen ‘yan siyasa ba za mu ci gaba da haka ba, sun ma rena mu ‘yan siyasa shi yasa ma suke mana haka. Allah ya sauke. Mun yi magana akan hanyoyi na yaƙan talauci daga ciki akwai fitar da zakka. kamar yadda Allah ya shar'anta innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal ghanimin wa fi sabilillahi wal sabil wadannan da za a fitar da zakka masu kudi su fitar da ita lokacin da ya dace yanda Allah ya ce su fitar ko da ana haka da an samu sauki na mi talauci dan kowace anguwa zaka samu suna da miloniya suna da biloniya to amma suna fitar zakkar eh hanya ta biyu mun ce shine bawa lebar haƙƙinsa kafin guminsa ya bushe bayan da za a yaƙi talauci a ƙasar da ba a salari daidai yau a salari watan nan wani watan ba a ba wani watan a wani dole a yi talauci yau dole za a yi talauci mutum yana da mata biyu yana da 'ya'ya goma da salari ya dogara wannan watan ka mishi ka tsallake wata biyu baka ba shi ba wani watan ma kawai an cinye ya tafi a haka in dai ana haka to dole za a yi mi za a yi talauci a cikin al'umma hanya ta gaba shine wato ainihin mutum ya tashi ya sana'a kada ya rena sana'a komin karancinta yawa karka rena sana'a roƙo shine aibi amma sana'a ba aibi bane yawa ka koyi duk wata sana'a da take ta halal ka koyi noma ka koyi kiyo ka koyi dinki ka koyi shumeka ka koyi faci duk karka rena wanda yake roƙo shine walakantacce amma nan guminka ne kiyo kuma yana da albarka shi ma karkare na ka samu kiyo kai kiyo wanda yake na zamani mai tsari sai kaga Allah ta'ala ya sa maka albarka abu na gaba shine addu'a annabi yana addu'a yana Allah ya tsare shi daga talauci saboda talauci bala'i ne da masifa Allah annabi yana addu'a yana Allahumma na'udhu bika min sharri fitnatil faqr sannan yana addu'a yana ce Allahumma na'udhu bika min al-faqr sannan yana addu'a yana ce Allahumma qudi anni dayni wa aghnini min al-faqr sannan yana cewa Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amma siwak duk wadannan addu'o'i ne da annabi yake yana neman Allah ta'ala ya tsare shi daga wato ainihin talauci gaba ta ƙarshe hanya da za a bi wajen magance talauci shine samar da ma'aikatu masu cin gashin kansu eh zaka samu yanzu mutum ya je kawai ya sai guri ya gina gida misali kace na miliyan 500 a garin nan za a samu gidaje na miliyan 500 to yanzu gidan miliyan 500 ko kamfani za ka yi ɗan ƙarami wanda ya ka gina gidan miliyan ɗari biyu ba almabozanci gidan miliyan ɗari biyu ma ya daidai miliyan ɗari uku ka buɗe wani ɗan kamfani sai ka samu za ka ɗan ma'aikata ɗari biyu ɗari uku suna cin abinci wani kuma yana da mata wani yana da ‘ya'ya kun gane to amma ba za su yi ba me yasa ba za su yi ba saboda mu ma muna da matsala sai a buɗe kamfanin mu za mu fara karya kamfanin kun ji matsalar mu kenan in na ce mu ina nufin yankin mu nan muna da zuciya ta ƙeta mutum zai zo ya kawo ci gaba kuma ku kuma ku za ku yi kokari ku me ku karya shi domin ma sai mun gyara hala don haka samar da ma'aikatu masu cin gashin kai abu ne da zai taimaka in ka iya ɗinki siyo kekunan ɗinki kaman guda goma in kana da kuɗi ka ɗebi yara ka ce mai biyan ka za a ka koya musu ka koyar musu wanda za su koyar a biya su da haka kuɗi zai na yawo da haka kada mutum ya rena sana'a kuma samar da ma'aikatu masu cin gashin kansu wato ainihin waɗanda suke private sectors kenan za su taimaka wajen me wajen yaye talauci da al'umma take fama da shi amma yanzu ku kalli kangwaye na miliyoyin kuɗi an kewaye su kalli gidaje masu suma sun mutu sun bar su an gane ba kowa a ciki daga aljanu sai ƴan matansu da matansu a ciki da yaran su kawai suke washa ba kowa a cikin gidan iya aljanu ne ifritai ne a ciki kawai yanzu waɗannan gidajen da kamfaninnuwa aka yi sun fi mana alkhairi da waɗannan kangwayen da aka zo aka bar mana masu kamar makabarta ba ka jin motsin kowa a ciki sai hasbiya da bayi ta Allah an gane dan haka samar da ma'aikatu masu cin gashin kai abu ne da zai taimaka Allah ta'ala ya mana dace yau zamu tashi alwasiyatu saminatu ashara li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala wahiya wasiya ta 18 ta annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ita ce wasiyatu sallallahu alaihi wasallam lil muslimina an yarhama ba'dhum ba'dha liyarhamahumullah wato wasiyar annabi ga musulmai da sashinsu ya ji kan sashi sashinsu ya rahama ga sashi saboda Allah ya musu rahama ya kula sallallahu alaihi wasallam arrahimuna yarhamuhumur rahman annabi yace masu jin kai masu tausayi mai rahama shine Allah yana tausayin su irhamu ahlal ard yarhamkum ahlus sama annabi yace ku ji tausayi ku ji kan ku yi rahama ga mutanen ma'abota ƙasa mutanen da suke ƙasa ku kuma waɗanda suke sama sai su yi muku rahama wato ku ji kan bayi sai Allah ya ji kanku amma yanzu ku ga tsakaninmu da ƴan uwanmu dan uwanka ne fa amma sai ya kama kai ta sakiyar kai jeji da kai ce sai an biya shi kudin fansa ba rahama shugabanni kuma su mami sai da Allah ya shirye su wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham annabi yace wanda duka baya jin kai Allah ba zai ji kansa ba yusi rasulullah sallallahu alaihi almuslimina an yarhama ba'dhum ba'dha wato annabi sallallahu yana rahama ga musulmai da sashin su yaji tausayin sashi wa yukhbiruhum annahum idha rahima ba'dhum ba'dha rahimahumullah sana annabi yana ba su labari cewa idan fa sashin su yaji tausayin sashi sai Allah ya ji tausayin su kenan za mu samu rahamar ubangiji ne lokacin da mu ma muke rahama ne a junan mu amma irin wannan rayuwar tamu mutum mutane su zo da mashina garin ku kawai sa harbe ku shikenan fa ina rahama ina rahama a tsakani Allah ne shiryar da mu wa idza lam yarham ba'dhum ba'dha lam yarhamhumullah mala yace idan sashin su kuma bai tausaya sashi ba ko to Allah ba zai tausaya musu ba wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallama bi ummati mala yace daga cikin rahamar annabi ga al'ummarsa an dallahum ala asbabir rahmah annabi ya nusantar da su ga sabbubai na rahama allati ja'at fil kitabi was sunnah wadanda suka zo cikin alqur'ani da sunna annabi ya mana bayanin su wa ha ana adaw amamakum asbab arrahma lit'amalu biha la'alla Allah an yarhamana mala yace gashi zan sanya muku a gaban ku sabbuba na rahama domin ku yi aiki da su tsammani Allah ya mana rahama ma'ana ga sabbuba na rahama eh idan mutum ya roko da su sai mutum ya samu rahamar ubangiji wata ran annabi sallallahu ya sumbaci ɗaya daga cikin jikokinsa wani sahabin sa yana wajen yace ina da irin waɗannan ƴaƴan adadi kaza amma ban taba sumbatan ɗaya ba nabi yace ya zan yi da kai an cin rahama a zuciyarka ana ya zan yi da kai ma'ana wanda baya tausayin ƴaƴa ka janyo yaron ka jikinka rahama ne da tausayi amma ya kuke ganin rayuwar mu tsakaninka da ƴaƴanka ba rahama wani matan shi dukan aboki yake mata babu rahama wani an kawo masa yara makaranta ya koya musu karatu an kawo majakuna kenan babu rahama sun tafi jami'a koyon karatu wajensu babu rahama azabtar da su zai ta yi kawai babu rahama duk rayuwar mu ba rahama to ta Allah zai mana rahama ta Allah zai mana rahama sai mun sai mun yi zama masu rahamar juna masu tausayin juna sai mun yi koyi da sahabbai da Allah ta'ala ya siffanta su cewar ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum kafirai wato sahabbai tsakaninsu da kafirai suna da kaushi amma sashin su ga sashi fa masu tausayi ne da rahama mu kuma mun akasa an gane sashinmu tsakaninmu da sashi babu me babu rama amma tsakaninmu da kafirai fa yaga samu muna runguman juna awwalan abu na farko al-imanu billah sababi na farko na samun rahmar ubangiji shine imani da Allah to kai imani Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya kuma kai imani akwai Allah ma kar ka zamo kana da aqidan cewa duk abin da ba a kallon sa me babu shi in kai haka sai a ce nuna hankalinka in baka ganshi ba sai a ce me abin da baka kallon sa babu shi na haka yake ce baka da shi an gane yawa ba kowane abu ne dan baka kallon sa ba yake nuna me yake nuna babu shi akwai duniyoyin da me wasu halittun da Allah haka yi su ba a iya kallon su yanzu da haka kai imani akwai Allah kai imani shi ɗaya ta bai da abokin tarayya an gane qala ta'ala fa amman ladina amanu billahi wa atasamu bih fa sayadkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima Allah ce waɗanda suka kuma suka wato imani da Allah suka yi riko da shi to Allah da sani zai shigar da su cikin rahamarsa rahama daga gare shi ثانيا ابو نبي daga cikin sabuwar samun rahmar ubangiji ta'atullahi wa rasulihi wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yuwa Allah biyayya yuwa manzo Allah sallama biyayya wato yin umarni da kyakkyawa hani a barin mumunanan sabuba ne nami da samun rahmar ubangiji wato kai da'a ga Allah Allah ya ce kai gaggautayi annabi sallallahu kai masa biyayya ya ce kai gaggautayi yi umarni da kyakkyawa ya hani a barin mummuna umarni da kyakkyawa dinnan hani a barin mummuna jirgi ne na tsira lokacin da al'umma annabi ya ce ta gabarna ta shiru ba ta umarni da kyakkyawa ba ta hani a barin mummuna to annabi ya ce zaɓaɓɓun cikinku za su roƙi Allah amma Allah ya ƙi amsa addu'a ma'ana ku yi ta addu'a amma Allah ya ƙi yami ya amsa saboda kun gabarna me ba ku hana ba yasa in an gabarna mutane za su zage ka mutane za su tsangwame ka a gidanku za a ce ma kaza kai ka faɗa kawai ka faɗa abin da kai imani shine daidai ka karanta kai umarni da kyakkyawa kai hani a barin mummuna wannan sababi ne na mi na tsira qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata sashin su wato majibinta sashi ne ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna hani a barin mummuna wa yuqimuna salata kuma suna tsaye da sallah wa yutuna zakata kuma suna bada zakka wa yuti'una Allah wa rasula kuma suna yi wa Allah da manzo wato biyayya ulaika sayarhamuhumullah Allah ya ce waɗannan da sanin Allah zai musu rahama me yasa Allah zai musu rahama saboda sashin su yana zibintan sashi kuma suna umarni da kyakkyawa suna hani a barin mummuna suna tsaye da sallah suna ba da zakka kuma suna yi wa manzon Allah da mi da Allah suna yi wa Allah da manzon Allah biyayya sai Allah ya ce da sannu Allah zai musu rahama kenan daga cikin al'umma siffarta da za ta samu rahamar ubangiji akwai tsaye da sallah to yanzu ku je ku kauye ku ga suna sallah duk an ba su dariƙa an ce ba sai sun yi sallah ba na haka ba sa sallah haka ga mutum yana dariƙa baya sallah da suna addini an gane wallahi ba sa sallah duk ƴan faiza din nan in kun je ba sa sallah a ƙauye to ta Allah zai taimaki mutane a haka sai sa sai su yi wani shugaba ya wacce shekara hudu yana mulki ba su san kwalta ba ba san asibiti ba san ilimi ba suna tafiya a dimauce wa qala ta'ala sana Allah madaukakin sarki yace wa aqimus salata ku tsaya da sallah wa atu zakata ku bada zakka wa ati'ur rasula kuma ku yi wa manzon Allah da la'allakum turhamun tabbas za ku za a ji kanku kinan wannan ayar ma ta yi magana akan sabuban jin kai guda uku tsaya da sallah bada zakka yi wa manzon Allah biyayya an gane to ba a tsaya da sallah ba ba a bada zakka ba annabi ya ce kar ayi kuma ayi to ina za a samu rahama ana wasa da sallah zakka ko gata nan dai kuna gani dai wa zai bugi kirji ce yana bada zakka da ta dace a masu kuɗi sannan kuma me yi wa manzon Allah biyayya nawa ne wani yanzu sai ya ce maka suna faɗa yan ɗari ko wasu daga cikin su cewa idan annabi ma ya ce kasi musamman maulidi sun ce sai sun yi Allah kuma ya ce me ku yi wa manzon Allah biyayya ma'ana shi kuma yanzu yana cewa kenan ko da annabi ya ce kan nayi wallahi sai nayi ƙarshen tsaurin ido a duniya kenan ka ce annabi ya ce in ya ce karka yi kai sai ka yi ma'ana annabi bai da kima a wajenka amma fa wai a wajen a wajen su mu makiya manzo ne an gane su ne masoya manzo daga cikin alamar tashi alkiyama akwai mi inqilabul mawazin sanawatun khadda'at wato shekaru ne wasu mayaudara wanda makaryaci annabi yace za a rike shi shine mai gaskiya mai gaskiya kuma za a mai da shi makaryaci ma'ana yanzu wanda yace abu sunnar manzo shine makiyin manzo wanda kuma yake adawa da sunnar manzo kuma shine masoyi mi haka ake rayuwar yanzu ga yan dariƙa ina suna haɗewa da yan kalakata yanzu dan kalakata musulmi ne zaka haɗe da shi duk hadisa annabi sai an karanto sai ya ce ta zo mu ji ta shi a wajensa duk tatsuniya ne amma yan ɗariƙu suna so su haɗe da su kai jama'a salisan abu na uku al-ihsan kyautatawa daga cikin sabbuban samun rahmar ubangiji akwai ka zama mai kyautatawa Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay ko kuma ba wannan ayan ba inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin Allah ce lalle rahamar Allah kusa take ga masu kyautatawa wal ihsan huwa a'la darajatid din wato ihsan kuma shine kololuwan mataki na addini wa huwa kama arafahu annabi sallallahu kuma shi kamar yadda annabi ya bayanin sa shine an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ihsan shine ka bautawa Allah tamkar kana me kana kallon shi in baka isa wannan martaba ba to ka ji shewar shi yana me yana kallon ka an gane to nan ma kun ga mutum ya zama mai ihsan kyautatawa tsakaninka da ubangiji ka bauta masa shi kadai kada kai tarayya da shi da wani sannan kyautatawa din har tsakaninka da dabbobi ma har lokacin yanka su annabi sallallahu ya ce inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay ko Allah ya rubuta kyautatawa ga komai fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla in da ku kisa ma mutum yayi abin tsaye da haddi to a kyautata kisan kyautatawa na faɗa shekaru a baya anan cewar kyautatawa hangin baya cikin kyautatawa daura mutum a shokin baya cikin mai kujerar shokin baya cikin kyautatawa nan duk maguzanci ne maguza suka kawo kyautatawa shine ku ku ku, ku gice mutum kai a sare mar kai kawai cikin kankanin lokaci amma yanzu nawa ne wasu za su sa poison a sa mutum a daki a sa guba a daki ai poison din shi an gane wannan duka babu kyautata a ciki to tsakaninka mutum koyi abin haddi akwai da shari'a ta bayar a tsaye masa haddi sannan kuma me haka dabbobi ma wajen ta'amuli da su akwai mai kyautata har wajen yanka su annabi ya hana ka danne dabba ka wasa wuka ko ka kamo yar uwarta kana yanka ta a gabanta an gane duk annabi ya hana ko zaka yanka ta ka doka ta babu tausayi duk annabi ya hana rabi'an abu na hudu sababi na samun rahmar ubangiji shine at-taqwa at-taqwa tsoron Allah wani ya tambayi Abu Huraira me taqwa sai Abu Huraira ya ce ka taba shiga daji mai kayayyuka ka shiga wani wato ainihin wani mai ake cewa wani burtali ko wani dai daji da zaka je zaka samu kaya da yawa a ciki yace in ka shiga ya zaka taka ciki dole zaka tafi da me da nutsuwa wadan ka ga yanda in ka da kafar ka zaka me zaka dora yace to wannan shine at-taqwa kana rayuwa cikin duniya cikin sako gefa sako can sako to sai kaga ina ne Allah yake so ina ne baya so duk yanda Allah yake so nan zaka sa kafar ka yanda baya so ba zaka sa kafa ba wannan shine tsoron Allah ma'ana yanzu kana da wayar ka duk yanda kaga Allah baya so to wayar baka yadda ta ja ka in kuma ya zama da ka kunna ta to duk abin da Allah baya so shi kake shiga kaga baka da takwa kenan an gane to daga cikin sabuban samun rahmar ubangiji akwai at-taqwa ka zama mai tsoron Allah yawa fi sirri wal alan a fili da boye kada ka zama mai tsoron Allah a fili amma a boye fa baka tsoron sa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulli shay fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun Allah ce rahmata ta yalwaci kowane abu da sannu zan rubuta ta ga masu takwa masu kiyaye dokoki na za su samu rahmata khamisan sababi na biyar na samu rahmal ubangiji alqur'anu hifzan wa tadabburan wa ittiba'an shine alqur'ani riko da shi haddace shi tadabburin ma'anoninsa aiki da shi yawa bayan ka riko da alqur'ani to ka iya karanta shi kuma ka haddace shi kuma kai tuntuntunin me ma'anonin shi sannan kana bin alqur'ani duk yanda alqur'ani yace ai to aga kai duk yanda annabi yace akar alqur'ani yace kar abi to aga me baka bi yawa amma nawa ne yanzu ala rama ne amana karɓan bashin banki kuma yana karanta alƙur'ani ya karanta ya yi wa lamina amanu la ta'kulu li ba'dha ba ba sai ya ce ba da shi ake ba da wani ake ai duk ayar da take magana akan umarni da wa take kai din da kai ake in tana hani kai ma mai saurare da mai karanta da kai ake an gane yawa da kai ake ba da wani ake a gefa ba amma sau da yawa an muna karanta alkurani kowa ji yake ba da shi ake ba an gane kowa sai ya ji kawai da dan uwansa ake ko kuma ana karanta ayan mata su su su lullube jikinsu sai wani ya ji cewa da matan wani ake ko da shi kuma ba ta san lala da kai ake an gane in kana karanta alkurani ka ji da kai ake ba da wani ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah ce idan ana karanta alqur'ani to ku sauraro gare shi kuma ku shiru tabba za ku samu za a ji kanku za a yi muku rahama wa qala ta'ala sana Allah madaukaki yana cewa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun Allah ce wannan kuma wani littafi ne da muka saukar da shi mai albarka to ku bi shi kuma ku kiyaye dokoki wato ku zama masu takawa wato tsammani za a ji kanku kenan bin alkur'ani riko da alkur'ani sababi ne na me na samu rahmar ubangiji amma sai dai me mutane yanzu kaulacewa alkur'ani kaulacewa ta gefe kowane gefe yanzu za ku ga yawanci masu kokarin shine kokarin haddace shi amma kokarin me alkur'ani yake dauke da shi na ma'ana fa babu waccan makarantar ta yayi dalibai goma waccan ta yayi dalibai ɗari waccan ta yayi dalibai ɗari biyu daga nan fa a kawai su zo su rike aji su je su koyi tafsirin alkur'ani su san me alkur'ani yake dauke da na ma'anoni fa iyaye bai shafe su ba su ma daliban mi kawai daga yayi sauka shikenan ya zama gwaniwa ne shikenan ta ya zai koyi tafsiri wallahi zai na jin Sheikh Jafar shikenan ta haka zai koyi tafsiri to kun ga ba haka bane sai kai karatu in ka haddace alkur'ani to dole ka me ka fada da neman ilimi yawa ka san ilimin muka na alkur'ani ka koyi fassarar alkur'ani ka san wani sako alkur'ani yake dauke da shi sadisan abu na shida sabuba daga cikin sabubar samun ramar ubangiji alistighfar neman gafarar ubangiji qala ta'ala laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun wato me ya hana a wannan harshe annabi salih kenan me ya hana ku nemi gafarar ubangiji tsammani a jikanku ma'ana yawan istighfari abu ne da yake sami wato Allah ya ji kan bayi kaifa la wal istighfar huwa miftahu kulli khair malace ta ta kakaba haka ba alhali da mai istighfari mabudi ne na kowane alkhairi qala ta'ala Allah yana fada yursilis samaa alaikum midarara asha annabi nuh kenan ko qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yace da al'umma ku yawaita ne mutanansa ku yawaita neman gafarar ubangijinku me karban gafara ne in kun yi haka yursil sama alaikum midarara Allah zai saukar muku da mamakon ruwa wa yamdidukum bi amwali wa banin sannan zai kare ku da dukiya da kuma ƴaƴa wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara sannan zai wato ainin sanya muku lambunnai sannan zai sanya muku koramai da zasu na gudana kuna shayar da lambunan ku idan kun lazamci istighfari amma istighfari kuma yanda annabi ya koyar annabi yace yana neman gafara ubangiji sau ɗari a yi ne ko sama da kuma a wani riwayan sama da sau nawa sau saba'in ko? in tambaye ku annabi ya taɓa tara sahabai ya ce su sa farin ƙyalle su fara astagfirullah al'azim alladhi la ilaha illa huwa al sun taɓa yi kenan kowa yana istighfarin shi zaka tafi kasuwa astagfirullah wa tubu ilai astagfir haka ake yi amma me yasa ɗan ɗari'u suka zo suka raba mutane da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka haɗa su da addinin wani addinin annabi Muhammad shine yanzu kowa a cikin mu zaka tafi gida kai ta istighfari zaka tafi kasuwa kai ta istighfari kana cikin kasuwa kai ta mi kai ta istighfari amma sharadi cewar addinin musulunci ne in ka shiga wata dariqa sai ka je an tare a wani waje zawiya an sa wani kyalle wannan ba addini bane wannan ba addini bane addinin musulunci babu babu babu wahala a cikin sa kun gane kuwa to wahala ne yanzu ina nan kullun in zan yi zikiri sai na tafi matsango wahala ne kuma ba addinin musulunci ba ne an gane amma dai sun ce mu makiya manzo ne haka suka ce kuma mumin kirai ne ba ma ganewa su ne ganannu sabi'an abu na bakwai al'isla'u bainan nas sulhunta tsakanin mutum biyu sulhunta tsakanin mutane da suka yi saɓani sababi ne na samun mai ramar ubangiji yau mutane suna saɓani har ƙarya ya halasta ka ce wannan nan fa ya ce ya sako wallahi okay yanzu kana kula shi zaka gani ai mun sha magana da shi ya ce wallahi duk abin da kuka ya wuce shi kuma la Allah kana masa sallama shikenan sai ya jimi ya sako irin wannan ƙarya ta halasta an gane ko ƙarya domin sulhun ta tsakankanin mata da miji sun san matsala kai dan yi wata ƙarya da zaka daidaita mai tsakaninsu a wuce gudun daman shi ya riga ya kumbura da za ta ɗan gaishe shi ko te kaza ya sauko an gane kawai so yake ta faɗa ita kuma ba ta faɗa ba saboda ita ma shi tsaya kumbura ta in ka ɗan shigo da magana ɗaya biyu tana gaishe shi kenan sai ya sace saboda shi namiji sarki ne ita ma sarki ya ce ko sarauniya ke ce sarauniya ce ta Allah dai ya sulhunta tsakaninmu gaba ɗaya Allah dai dai ta tsakankaninmu قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أو تكرام فأصلحوا بين إخوتكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله يشي مؤمنين ‘yan uwan juna ne, to ku sulhunta tsakankanin wato ‘yan uwanku biyu ko tsakankanin ‘yan uwanku wataƙun Allah la'allakum turhamun kuma ku kiyaye Allah ku kiyaye dokokinsa kenan tsammani za a ji kanku don haka dai sulhunta tsakanin abubuwa guda biyu abu ne da yake da abubuwa mutane guda biyu ɓangarori guda biyu musulmai muminai abu ne da yake da mi da falala domin rabuwa tsakankanin mutum biyu sharri ne an gane ce za ku ga sau da yawa in an je kotu ko an je hizba ko an je kaza tsakankanin ma'aurata sulhu kawai suke nema yi sai ta ci tara an gane kuwa sai ta ci tara ne Allah dai sulhunta tsakanin ma'aurata da tsakankanin musulmai gaba daya kaifa la wa rasul sallama yaqul inna afdala sadaqa islahu zatil bayn mala yace kaka ba haka wa alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa daman mafi falalar sadaka ita ce sulhunta tsakankanin mutum biyu wanda suka samu sabani kai kokari ka me ka sulhunta tsakankanin su shi yasa kullun ka zamo mai sulhuntawa ba mai me ba wato ainihin batawa ba an gane ko mai sulhuntawa ba mai batawa ba wa qala sallallahu alaihi wasallam li ubay li abi ayyub rahimahu radiyallahu an sana annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce da abu ayyub al-ansari kenan Allah ya kara mishi yadda ala adulluka ala sadaqatin yuhibbuha Allah wa rasuluhu yace shin na nusantar da kai ga wata sadaka da Allah yake son ta manzon Allah yake son wannan sadaka qala bala yace ka nusantar da ni qala annabi yace da shi tuslihu bainan nasi idza tabaghadu wa tafasadu to ka sulhunta tsakankanin mutane idan suka juya wa juna baya wato anin suka yi sabani barna ta shiga tsakankanin su to ka sulhunta tsakankanin su an gane shi yasa mutum yana girma yana bata al'amura to ba zai zama dattijo ba dattijo kullum me yake kusanto da kusantowa yake an gane to tun kana matashi ka koyi mai kokarin sulhuntawa gane wani yazo yana ce maka wallahi matar shi tana masa tana masa tana mishi ka ce duk wannan sharrin ta ka faɗa ba ta da alkhairi ne sai ce ma Allah tana da alkhairi to ai hakuri ake da su haka haka an gane saboda in baka masa haka ba la Allah shi dama yana kallon fim kulle yana jin kalmomin soyayya sai ga ta da ya aure su ma nan kalmomin bi a wannan a fim ne ita ma ba zaura ce shi ma ba zauri ne an gane a fim suke yi a gaske ba sa yi ba sa iya zaman gidan miji su ma da haka sai an yi haƙuri a wannan hannunka mai sanda ne ga kannanmu saminan abu na takwas rahmatul khalqa daga cikin sabbubar rahama samu rahama ubangiji shine wato rahama ga wato ainihin bayi ka zamo mai jin kai bayi mai jin kan bayin Allah sai Allah ya ji kanka yanzu kidnappers ba su samu jin kan Allah ba saboda ba sa jin kan me bayi ka kama mutum dattijo ka sai tafiyan kilomita 100 a jeji ba takalmi baka tausaya masa ba baka ji kansa ba Allah ba zai ji kanka ba dan haka sai ka ji kan bayi sannan sai Allah ya ji kanka annabi sallallahu alaihi wasallam har dabbobi yana nuna a jikansu wata nan ya shiga wani lambu a Madina raƙumi ne yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iyo wajen annabi ya zubar da hawaye annabi ya ce ina ma abocin raƙumin nan wani mutum Madina ya zo ya ce gani ya rasulullahi ya ce wannan raƙumin ya koka min cewar kana gajiyar da shi kuma baka ba shi abinci annabi ya ce ku ji tsoron Allah ga har dabbobin da Allah ya saka muku su kinan kun gona ita ce rahamar addinin mu to amma yanzu ina da sunan musulunci kana in ba a kawo miliyan goma ba za mu kashe ka firgitar da mutum almuslimu akhul muslim la yazlimu wala yahqiru wala yakhdhulu musulmi dan uwan musulmi ne baya tsoratar da shi baya walakanta shi walakanta mutum ne da iyalansa da ƴaƴa da jikoki ka sa shi a jeji yana bidiyo da bindiga a kansa ka walakanta shi ka ci mutuncinsa ka walakantar da shi to haka ba ake rayuwa ta yaya waɗannan al'umma da wannan abu zai yaɗu a cikinta al'umma Allah zai ji kanta mutum ya yi noma sai da ya zo girbi ka je ka samar wuta a gonar wannan fa ita ce najeriyar mu amfanin fa ya zo da shi ba zai rayu da shi zai aure da shi zai aurar da shi zai kai asibiti da shi zai biya karatun yaransa ka je ka kona ko kuma gonar ba tafi miliyan biyu ba kace sai ya bada miliyan uku ya je ya ciro ta kun san Allah shugabanni idan ba su tashi ba ranar alkiyama fa akwai hisabi wallahi sai sun tashi da gaske sun yaki abin nan babu rahama tsakanin al'umma قال صلى الله عليه وسلم الله سبحانه yace lan tu'minu hatta taraham ba za ku taba imani na gaskiya ba sai kuna jin sai kuna wa juna rahama qalu ya rasulullah kulluna rahim sabai suka ce amma akin Allah dukkan mu masu jin kai ne masu tausayi ne ina aka turji ma yace har sallah yana yi zaka ji in kana magana da su su nuna ma na Allah ne su amma a baki ne sahabbai ma to da suka ji haka suka ce ai duk muna da rahama qala annabi yace a innahu laysa bi rahmati ahadikum sahiba ba ɗayan kuma ya ji kan dan uwansa ba walakinnaha rahmatul amma annabi yace shine rahama ga kowa rahama tausayin ka ya gama kowa ba ai kawai zamo iyalanka ba da ƴan kabilar ka ba ƴan kaza a ko ƴan jihar ka a kowa kowa da dabbobi da mutane da kaza duka ji kansu fa'al muslimina an yarhama ba'dhum ba'dha Mala ya ce yana kan musulmai sashinsu ya rahama ga sashi wa ya kudu bi kulli asbabin rahama sannan su yi riko da dukkanin sabuba na rahama liya kunu kama wasafa humullahu azza wajal saboda mumine su zamo kamar yadda Allah siffanta sahaba na sallallahu cewa rahama ubainahum masu rahama ne da jin kan junansu wa ala almuslimina an yata'assaw fi rahmatihim bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam arhamin khalqi min khalqi amma sannan yana kan musulmai su koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin rahamarsa wato cikin rahamarsu su koyi da annabi sallallahu wanda shine mafi tausayin halittu ga halittu gaba daya wa arhamil khalqi bi ummatihi sallallahu khassa sannan shi yafi rahama ga halittun shi mi gaba daya wa min mazahir rahmatihi bi ummati ga wato shi yafi rahama ga al'ummarsa gaba daya kenan ake bance daga cikin wato mazahir na rahamarsa ga al'umman shi awwalan abu na farko shine ilhahu almustamiru ala rabbih yanda annabi yake ya dade yana yi wa ubangiji naci wa su'aluhu almutakarrir da roƙonsa mai mai tuwa li rabbi ga ubangiji shi annajata li ummati cewa Allah zai tsiratar masa da wannan al'ummar tasa annabi yayi nacin addu'a yayi maimacin addu'a cewa Allah ya kubutar da mu mu samu tsira ko kun san ba dan addu'a annabi ba da an halakar da mu du annabi ya ce ya roki Allah wasu abubuwa daga cikin abin da annabi ya roƙa ya ce kar Allah ya mana yanda ake wa sauran al'ummatayya tun ƙurin kus al'ummatai yadda idan suka ƙaryata manzansu ko sai dai kawai kada an ce maka kazzabat adunil mursalin an shafe su kenan labari yanzu ake baka babu su an gane to mu sai annabi ya addu'a cewar wannan shafewar da aka ringa wa mutanen annabi lut da mutanen annabi shu'aibu da mutanen annabi salihu ko irin shafewar nan da aka musu sai dai a baka labarin su ko fa aka zato mu saiha an gane tsawa ta kama su mu Allah kare mana haka ba da haka ba ko ina mumini daya da za a kashe ubangijin Allah ya so sai me sai sai a shafe mu amma mumine nawa ake kashewa mu har jarirai sun je kidnapping kawai su saita da yara da tsofi da waye kawai yau ma na ji a labarai wata shekara 60 an je wani gari za a ɗebi an ɗebi mutanen kuma an kashe shekara 60 ita wannan me zunubinta shekara 60 ta yi kaka da wanda ya kashe ta Allah ka kashe ta mai ribar wata fitina ce kawai wani hisabin sai an je lahira wa an ya gafira lahum sana annabi yana yi addu'ar Allah ya gafarta wa al'ummar sa wayar hamahum kuma ya ji kansu mali ya kawo hadithu shafa'a saboda dai a gurguje hadithu shafa'a kun ga dukkan annabawa ko yana cewa nafsi nafsi amma annabi in mun je wajen safa yace ana laha sannan zai je mi wato yayi sujjada ma al'arshi ya je karkashin al'arshi yayi sujjada ya kirari ma Allah ya yabo ma Allah Allah ya ce da Annabi sallallahu ya Muhammad irfa rasa wa san tu'ta washfa tushaffa za a ce ya Muhammad daga kanka roki a baka nemi ceto a baka sai ya ce ummati ummati ya rab ya ubangiji al'ummata al'ummata kun ga wannan rahamar Annabi ga al'ummarsa ne to yanzu kenan kun ga yanda annabi ya damu da mu ya kamata mu ma mu damu da shi an taba mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam kaji an taba ka an gane kuwa sannan duk wanda yace ba ruwansa da manzo Allah sallallahu ba ruwan shi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kaji duk duniya kai ma ba wanda ka tsana sai shi ku ji fa sahabi ne ga dan uwansa yana al-khalfu na karanta mana wani hadisin al-khalfu ya sa tsakuwa ya haka ya harba sai sahabin yace masa annabi ya hana washe gari yana yi yace in ce maka annabi ya hana ka ci gaba da yace la ba zan sake kula ka ba so da na ce ma annabi ya hana kai kuma ka zo mi kana yi amma ɗan ɗariƙu saboda ba sa tsoron Allah ba sa jin kunyar manzala sassallar sai gashi suna haɗa kai da ‘yan ƙala ƙato kuma suna cewa mu ne makiya manzan Allah sassallar sahabi ɗaya ya ga wani yana alkhazfu ya ce ba zai sake kula shi ba saboda ya ƙi aiki da sunnar annabi sassallar da hana ya nisanci hana annabi sassallar ku kuma mutum ya fito ya nuna duniya dukka hadisa annabi duk ƙarya ne a wajen shi amma kuma kuna rungumansa kun ga dan uwa da masoyi wa hadhihi shafa'atul uzma wala yace wannan kuma shine ceto li ahli mawqif jami'a da duk mutanen da suke filin alkiyama gaba daya la yushariku fiha ahadun min al-anbiya babu ɗaya daga cikin annabawa da mi zai tarayya da shi abu na gaba shine iddikharuhu da'watahu saniyan kenan almujaba litakuna shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah daga cikin rahmar annabi ga al'ummarsa shine ya ɓoye wata karɓaɓɓiyar addu'arsa saboda ta zama ceto ga al'ummarsa. Annabi sassana yake cewa li kulli nabiyin da'awatin mustajaba kowane annabi yana da karɓaɓɓiyar addu'a da Allah ya masa alƙawari da ita yad'u biha zai yi addu'ar kuma za a amsa mishi fa ta'ajjala kullu nabiyin da'awata kowane annabi ya gaggauce yayi wannan addu'ar a duniya wa in iktaba'tu da'awati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah annabi yace ni ko na boye ta wadan ta zamo ceto ga al'umma ta rana alkiyama sai da yace wahiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a annabi yace insha Allah duk wanda ya mutu baya shirka da Allah sai ta same shi ma'ana duk wanda ya mutu cewa yana ji cewa Allah shi kadai ne da bai da abokin tarayya amma wanda ya mutu yana cewa shehu Allah ne barhama Allah ne inyasa Allah ne wannan ai halakakke ne an gane wannan halakakke ne masifa ta tun karo shi yana shehu an gane wayo barhama ko wayo mahadi awa jama'a ah salisan abu na uku annahu sallama lam yatruk shay'an mimma tahtaju ilayhi al-umma mimma fi salaha fi dunyaha aw ukhraha illa bayyanahu aw wadaha bayan wato babu wani annabi bai bar wani abu da al'umma take da bukata ba wanda ciki akwai nagartuwarta a duniya da lahira face yayi bayani mafi kyan bayani wa al'umma. Kun gona rahama ne ga al'ummarsa cewar babu wani abu da yake tunanin wannan abun zai zama sanadiyan kyautatuwar wannan al'umma face sai da ya mata mi. Sai da ya mata bayani gaba ɗaya zan kawo ana. Da Ummu Habiba da Ummu Salama sun dawo bayan sun yi hijirar Habasha sun dawo sai suka ce Annabi sallallahu sun ga wata cocin Kiristoci ana ce da ita Mariya ta burge su. sai annabi sallallahu hadisin bukhari da muslim ne annabi sallallahu yana kishin gida sai ya dan tashi ya jingina sai yake cewa wadancan da kuke gani idan mutumin kirki ne ya mutu a cikin su sai su gina gurin bauta a kabarin shi sai su suranta suransa hoton shi kina sai su kafa a wajen annabi ya ce ulaika shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyamah waɗannan su ne mafi sharrin halitta a wajen Allah ranar alƙiyama yanzu ana yi ko ba a yi ana yi mutum idan ya mutu sai a kafa hotonsa ko dai mutum mutuminsa ko a banarsa sai a mai da wannan wajen wajen bauta Allah ma in za a roƙa sai a ce sai an je wajen wannan abu shirka ne to annabi kun ga wannan hadisin yana Bukhari da Muslim hadisin Aisha radiyallahu anha annabi ya faɗa mana cewa ga abinda waɗancan mutanen suke yi cewa idan mutumin kirki ya mutu sai su mutum mutuminsa su abin da yasa suke yi daɗin shine saboda suna tuna salahiyatuhu nagartarsa sai wai ya zaburar da su wajen mi aiki na gargari amma idan suka shuɗe su ma ayansu suka shuɗe jahilai suka biyo ba sai su rike su abin mi abin bauta shine abin da ya faru da waddan da suwa'an da ya gusa da ya uka da nasara dukkan su mutanen kirki ne da suka mutu abla da abbas ya ce shikenan sai abokansu sai suka ga cewa waɗannan mutanen kirki ya za a mutuna da su sai suka yi mutum mutuminsu ba su bauta musu ba sai wannan jilin wannan generation din sai ya kare sai wani ya biyo ku gane fa abin da zai faru gaba ina faɗa muku ne saboda wannan current issue ne wannan shine abin da yake faruwa kuma zai faru gaba sai ‘ya'yansu suka zo sai su ma suka gane sun sani iyayensu cewar ba su bauta waɗannan su waɗanda ya gutsa ba. Abdullahi Abbas ya ce da jil na uku suka zo, generation na uku ya zo, ilimi ya shafe a cikinsu ko sai shaɗe musu wahayi cewar da iyayensu da kakanninsu bauta musu suke daga nan sai suka ce la tazarun na aliha takum wala tazarun na waddan wala suwa'an wala ya gutsa wa ya'uka wa nasra to yanzu abin da zai faru kenan idan shehunan ɗariƙu za su mutu idan ba sa ce abin ne su a makabaltar musulmai suka keɓance wani waje aka yi wasu abubuwa a wajen to daga ƙarshe muridansu kuma za su je suna shirka a wajen wanda roƙon Allah a wajen kabarin ma shirka ne roƙon Allah ka je ka roƙi Allah a wajen kabarin shehu shi ma mi abu ne da zai kai mutum zuwa ga shirka an gane to kun ga kuma yana faruwa aiko sai dai Allah ya tsare daga cikin gaba ta gaba karkashin gaban nan daga cikin abin da annabi wa al'umma bayani fayyatacce shine ya ce kada su kambama shi yanda kiristoci suka kambama Isa dan Maryam sai ya ce inna ma ana abdu faqulu abdullahi wa rasuli annabi ya ce kada kuna yabo na yabon wuce gona da iri a kaina fa ku ji annabi sallallahu alaihi wanda in ka yabe shi ya kai ka yabe shi bi yabo ko amma ce kada kuna yin haka wannan mu yake tarbiyantarwa cewa diyan da matsayinka yake na walintaka da karama ko kada ka kuskura ka nuna wa muridanka ka kai kullun ka ce musu mi annabi fa wata ran ya an ce da shi ya mafi alkhairin halitta ya ce zaka ibrahim ya ce annabi ibrahim kenan sai korewa kansa kun ga tawalu na annabi sassan amma mu yanzu wani ya fito yana cewa shehun su da zai annaba a ƙarshen zamani shehun su ne ma'ana da bayan annabi zai annabi da shehun su ne an gane kuwa gonan akwai al'itara wuce gona da iri wajen yabo idan mutum ma yana da karamomi yana da falala da Allah ya masa to kai magana ta ilimi gane kai magana ta ilimi amma dai wannan yana nuna al'umma ta nesa da karatu ne rabian abu na hudu kuma na karshe shine wa min mazahir rahmati sallallahu bi ummati annahu lam ya'mur ummatahu bima yashqu alaiha daga cikin rahmar annabi ga al'ummarsa shine bai yi wa al'umman umarni da abin da zai tsananta akan su ba an gane annabi duk abin da ya mana umarni babu wani abu da zai zama takuri a gare mu shi yasa annabi yace ba dan kare matsa mana ba da ya umarce mu da aswaki mi ko lokacin kowace sallah amma sai bai umarce mu ba an gane sannan annabi sallallahu saboda kar Allah ma ya shar'anta wa al'umma wani abu da zai zama tsanani a gare ta sai annabi yake hakura da wani abu kun ga tarawih ya zo rana ta 1 ta 2 ta 3 ko daga baya sabai sun tare sai yake fitowa aka ce me yasa yake tsoron mi kar a wajabta al'umma kuma ba za ta iya ba to kun ga annabi sallallahu baya dora wa al'umma abin da zai zamo mai da tsanani a gare ta yanzu ba kwa ga masu rigar musulmai batattu daga cikin addininsa akwai tattaki kai doguwar tafiya wani ai wahala ne ga mota ga AC motocin ma iri-iri amma a ce sai ka taka da kafa kilomita 200-300 wani ai ba addinin annabi ba ne an gane kuwa yawa addini sauƙi ne da shi addini bai da tsanani bai da wahala ko kuma a ce za ka yi zikiri ko kalli bidiyo yana yawo tsoho masu yayi tsalle ga iyayenmu nan kamar iyayen nan namu wai sai suna tsalle wannan zikirin annabi ne wallahi ga abin a bidiyo yana yawo kana zikiri wani kuma sai ka daga kai sai ka sunkuya sai ka dago cikin sakon fa kana yi kana yi wannan ba addinin annabi bane addinin annabi sauki ne da shi addinin annabin an rike shi hankali ake kare addinin annabin an rike shi nutsuwa ake kare an gane in kuka ga muna addini muna zarewa ko to mun sake me mun sauka layi amma in dai addinin annabi muke to kullun cikar hankalinmu zai na hankalinmu zai na cika an gane nutsuwar mu za ta na zuwa haka haka ne haka zaka ga mutun daidai Allah ya dora mu akan daidai ya kashe mu akan daidai insha Allah ta'ala sai mu tsaya anan sai mu tashi akan wasiya ta 19 insha Allah ta'ala a zama na gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل بلدنا نيجيريا آمنا مطمئنا وجميع بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد بلدنا بسوء اللهم عليك به اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم واشف مرضانا وارحم موتانا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله